بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yawan za ka muna dar litinin ne daren sha biyu ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ali wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1443 daidai wanda ya daidai da sha tara ga watan tara shekara ta 2021 wannan kuma Allah da shi ne kaset na 751 cikin jirgin karatuka da ake gabatarwa daga cikin wani littafi mai albarka littafin imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari da kumahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadithi da aiki da shi shine kaɗai zama lafiya ga musulmi muna roƙon allah maɗaukakin sarki karatun hadisan manzansa da amfanuwa da su duniya da kiyama ana jin mu da sauraron mu ne kuma za a iya jin mu a saurare mu ta kafafun yaɗa bayanai daga cibiyarmu ta ilimi wato darul hadith salafiya wadda ke number 4 madarka cirar gaskiya a Zaria Kaduna State Nigeria kamar kullum ita darul hadith salafiya makaranta ce da babban malamin mu Sheikhul Allama Muhammad Awwal Adam Albani kafa wannan gari don cimma manufofin da awar da yake yi muna fatan Allah yi da nake amma kafin mu yi da Allah duk wata fanka da ba ta da alaka da wajen a kashe ta duk fankokinci a kashe su ba su ƙara kawai suke sa mana duka fankokin da ba wannan ƙwara ukun ba a kashe su kawai to mun dawo karatun littafi insha Allah ta'ala za mu tashi da malice babu fa imma mannan ba'du wa imma fida'a nan za mu tashi aiko babun fa imma mannan ba'du wa imma fida'a babun zai mana bayani game da wannan aya ta cikin ƙur'ani da saƙon da take ɗauke da shi inda allah maɗaukakin sarki ke magana game da asara badar wato bursunonin yaƙi na badar da aka samu allah ke cewa fa'in maman nan ba'adu ko dai a manzan allah maɗauka manzan allah sallasalama ya yi masu baiwa ma'ana ya ‘yanta sakakun shi ne almanu cewa ne e kayi kaza kayi kaza ina fatan fahimta ko kuma a ce birnin bursunan yakin da aka saba tulaka na fato maka to ko dai Allah ce ko dai manzon Allah ya yafe masu ya ce ya yantar da su tunda duk da aka ci mutane yaki su zama bursunan yaki wa in ma fida'an ko kuma a sa masu fansa shine ku kawo kaza ku fanshi kanku ina fatan fahimta to mun kalli tonan aya ƙara tana nuna mana kenan ya za a yi da bursunan yaƙi in an samu kenan kenan al'amarin a zahiri yana kuma zuwa ga kenan suna kuma zuwa ga khalifa musulunci cewa yana ɗayan abu biyu ko dai ya yaƙi masu ma yana da wannan hurumin ko kuma mene ko kuma sa masu fansa cewa ku kawo ka za ku zama yaya wata wannan matsala an samu saɓani ne a wajen malamai wadda bari mu karanta daga cin littafin fatul bari inda imam ibn hajar al-asqalani Allah ji kanjin rahama yake cewa wal maqsud ko ko ce ka annahu yashiri ila hadisi abi hurairah fi qissati thumama an fahimta ko yayi ishara zuwa ga wancan ne inda abba a can bukhari ke cewa wa fi fi hadisi fihi hadithu sumama wa qawl la azza wa jalla wa ma kana ma kana lil ma kana lin nabi an yakuna hu asra حتى يدخل في الأرض يعني يقلب في الأرض تريدون أرض الدنيا ولا يريد الآخرة معنى نقوم سمكينا بخاري كي توا فيه أتكين إتوانا مسألة أكي تتونا وشيكينا تيا زاعد برسن يأكي كوبا كبا سيشي أكوي حديث ثمامة akwai hadithin sumama bursuna yaƙi ne aka kamo shi aka zo da shi a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za mu zo mu ji me ya faru tattauna tsakanin shi sumama din da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma da cewa qaula azza wa jalla kuma da faɗin Allah madaukakin yake cewa ma kare lin nabi an yakula hu asra hatta yafkhina fil ardi bai dace ga annabi ya zama yana da bursunan yaƙi ba shine ma kana lin nabi an yakuna lahu asra bai dace zama annabin yana da bursunonin yaƙi ba hatta yukina fil ardi har sai ya matsanta wato galaba ta hanyar kashe da raunata kafiri da kafirci al-ifkan shine ashidda ina fatan fahimta ya zama ya tsananta wajen karya lagon kafirai tukuna a karya kadarinsu an fahimta ko har inda Allah ce sai malin ce ya'ani ya galiba fil ardi har sai rinjayen shi ya bayyana a bayan ƙasa Allah sai fassara cewa turiduna ardar duniya ko sahabbai kuna buƙatar ƙawa ta duniya ɗan abin duniya Allah ce ko mene wallahu yuridul akhirah Allah kuma yana harin lahira da wannan lamari din in zamu itinawa da aka yi badar aka samu fursunan yaƙi annabi ya shawarci sahabbai ya za a yi haka ne sahabi abubakar ya ce mene ƙaunuka danginka ne ina fatan fahimta kuma in mun kashe su ba wani fa'ida za mu samu a yanzu amma aka aishi fansarsa suna da kuɗi za a samu a ƙara ƙarfafan 'yan uwa musulmi masu rauni da gwamnatin musulunci da ke jaririya a lokacin na fatan fahimta a ubar kai ko mai za ka ce umar sai ce mene yadda za a manzan allah shi ne kowa ya je fara kamo dangin shi da aka kama ya fara yankawa kakka ce kowa ya kashe ɗan'uwan kowa kowa yana dangi a ciki to kowa je yanka nashi dangin kawai shi kenan allah ya gane da gaske muke addinin ina fatan fahimci wannan abin to aliyu shi ma faɗi mai zafi irin wannan shi ba cewa a ƙwaƙona su ma gaba ɗaya mana da ƙarshe sai mene sai manzan Allah ya zaɓi shawarar abubakar cewa to yanzu a sa masa fansa kai su hailu mun san mai kuɗi tsohon attajiri ne je ka kawo mana miliyan kaza sannan ka fita kai yi wa ne babanka ya ba maka kuɗi walidu kenan ko baka ba ya ban maka kuɗi da tankoki na yaƙi to tankan yaƙin nan ta gidanku a dawo da ta wata Allah akbar Allah ya iya arwara bada jefa suke wulakanta manzan Allah a makka ko ba haka ba suna mai kace-kace a zage shi a ce sha'irin majanunin wane ne wane ne yau duk gasu Allah ta kato wasu sun zube an kai su karami wasu gasu a hannu cikin kunya da wulakanci shi sa kawai rashin haƙuri na lokacin da yake samun mutane kuma kullum irin wanda kan samu na mu musulmi kwaɗayi cewa da yadda aka raunata mu idan har za mu tsaya da yadda kamata da abin da ya dace nan da nan allah zai raya mu da mu da tunaninmu da kuma kowa da iza ta addinin musulunci wanda ya sa bukatun tarihi ya san da wannan maganar ko fahimta idan ka karanta ƙarami ɗawa irin shegantakar da suka yi a duniya ƙarami ɗa ran da muke karatu ranar lahadi mun dan bada ya dan haske akan su saboda shegantaka sai da suka na aikin hajji gaba ɗaya fa tun suna zuwa suna fashi in alhazai sun zo sai su tara hanyoyi su fashi su kwace kuɗi na alhazai har ta kai sun zo ma sun yaƙi a ka'aba din har suka ɗauki hajarul aswad ma suka tafi da shi garinsu ina fatan kwanci wani abin sai da suka hana ma'aikin hajjin gaba ɗaya sai da aka je aka lallashe su tukuna wajen shekara ashirin suna wani iskancin shekara ashirin malam wa kwana ashirin ba haka boy hawa fadimiyawa ismaila su ma sun irin wannan abin sun mai da sai da aka kai mala ya kanta mana irin wannan mala albani mana katin a sharhu sunna a san da yake tarihin zamani na siyasa da bagwai tsanci kansa da sauran abuwa ya kawo irin wannan abin bonu wai yadda ke masallacin kawai suna ɗaura dawaki ne kawai suna kashi a cikin masallaci sallan ma aka canza ta aka ce zina ba halasta shan giya halas ne menene baka sama ka karanta bar sala wannan baka saka fito da ita ba dalibin zai je katu sai dai sa a cikin wandon shi ya koye da ina je sa shi da ma da kyar aka wannan abu in shi a tun taba samu wannan karfin ka duba da Allah ya wance kalar da su ina wancan karamidawa lokaci nan da Allah wulakantar da su haka ta tarawa mun yi karatun ta tara ku a wajen nan ta tarawa haka suke wannan iskilanci ba a taɓa samun shegu matsiyata maɓannata mutane irin ta tarawa ba Allah na da iko ba a daɗe ana wannan shekaru ana nan ana nan sun gama shekantakar sai ga su da yawa sun zo sun musulunta kuma ba su zo musulmai da yawansu kuma Allah ya karya su a lokaci ɗaya yaƙi guda ɗaya kawai daga nan Allah ga dama karya su haka duk suke ganin cewa suna da ikon wai suna gan za su ta hakkumi akan musulmi da tunanin musulmi da duniyar musulunci gaba ɗaya ba zai yiwu masu ba za su je taɓa ne kawai su jagwalwala abin za su jagwala Allah kuma ƙarshe mene Allah ya wulaƙanta su ina fatan fahimta wanda zai kafur sa tugulabuna wa tusharuna la jahannam in alladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu Allah ce mene fasayunfiqunaha summa takunu alaihim hasratan summa yughlabuna abinda Allah ce kenan kaga kafarai su kwantar da hankalinsu suna ta kashe kuɗi suna ta kashe kuɗi don su danna addinin musulunci Allah ce za su gama sayarwa din za su gama kashe kuɗin ya zama asara gare su sannan kuma ƙarshe a rinja ya kansu jama'a ba ma gani abin da ya faru Afghanistan ba kyakkyawan misali ba ne Afghanistan Ingila ta fara shiga don ta karya addinin musulunci da ƙarfi a wannan wajen ta yi abin da ta yi ta fice put da borin kunya rasha ta danno ita ma ta shekara ashirin ku duba intelligence da intelligence da mai zance kenan abin nan fawa ta karfin sojan makamai irin da rasha ta a lokacin da ta yi wannan fadin duniya ba irinta tunda abu yanzu amerika mata dan jama'a lokacin ta ma fi karfin amerika hatta population ɗinta ba ƙarami ne a lokacin don rasha a lokacin ita ake ce soviet a lokacin amma ka duba ya faru a ƙarshe suka gama yaƙan wayannan ƙauyawan masu ɗangalallen wando da gemu da asuwaki dole rasha ta fita ko rasha za ta fita har da wani wayau wai sun jin za su fita amma a samu na tsakani aka samu ɗan tsakani aka ce aje saudiya saudiya ta hukunci yanzu abin da ake so shine wai 'yan afghanistan 'yan taliban su rubuta a rubuce cewa eh rasha za ta fita amma ba da sharɗin ba za su kai mata hari ba ba za su yi kaza ba za su yi kaza ba kun gane waye borin kunya ne buka cewa ta gudu a dai ɗan samu ɗan takarda a cewa an roƙe ta ne to ka kan zai kake ganin usazu lokacin ba very intelligent sai ce a suka ce ai dama ba rubuta takarda suke son za su shigo ba to wa zai rubuta masa kada su fita inda suka haka za su fita kawai ina fatan fahimta nisfin waka ba su samu ba suka je suka ga asara suke tafka suka put suka sada da suka gode kuma aka ci gani makan yakin su amerika ta ta shirya wannan makirci ita ma dan mene dan targaza gwamnatin musulunci ta afghanistan ba irin shirin da ba hada masa ba northern alliance yan shi'a suwaye daga gaba an hada amma dai amerika ta rasa yadda ce da wannan abin saboda duk gumakan da ke kasar ta ce zai ta wafin ɗinsu irin buda buda da kusa akwai addinin buda a wajen irin buda zai da 'yan gargajin wannan musulunci tsantsa suna tsantsa suke so su amerika ta je ta tsaro wani wai osama bin laden ya je rusa mata gidaje kawai kawai osama na kawai kawai an je a ce wai shi rusa gidaje ka ji ƙarya mala albani ya sha ishara kawai wannan matsalarsa kuma su turan ga yanar hayin suna rubuta cewa ko jiya ko shekan ji an turo min wani baturan amerika ya a wata majalisa yana bayani cewa su fa sun gaida wannan yaƙi-yaƙen da ake abin nan haka aka yi ƙarya cewa saddam na da makami aka zo aka rusa ƙasa aka yi ƙarya kaza aka ƙarya dukkan sun san ƙarya ne su turan da kan sun san wannan fulani na amerika don ta faɗa cikin ƙasar afghanistan babban nufarta shine kad a samu kishiya ga tsarin da ta yi da shi na zalunci da danna ƙasashe da kasashe da nau'in tsaruka da ake ci shi ne mai ne shi musulunci in aka apply ɗin tsari na musulunci a nizamu alhukuma islamiyya aka zabatar da ita demokuraɗiyya ba za a ganta ba ita kuma amerika tana rawa ne da sunan demokuraɗiyya tana zalunta kowa haka kurin sai a ce wai dole sai kayi demokuraɗiyya sai a zo ƙasar ka ce dole sai kayi demokuraɗiyya ko da kuma demokuraɗiyya ba ta dace da tsarin ku ba sai a ce dole ta tsare to su ne suka halice mu ka ji mai yan iska su ba su ka halice mu ba ina fatan fahimta wanda ya halice mu muka ce yana da nashi tsarin akan mu shi zabi mu musulmi zabi alhukuma islamiyya ne to an ce in ina ganin akwai tukarwara an ce akwai freedom of menene religion akwai freedom of religion freedom of wane ne freedom of wane to abban mu mana mu abin da muka zaba kenan kuma definition na demokradiya menene government by the people for the people to the people gwamnatin mutane da mutane to su waɗannan mutanen sha'abi sun ce to su shari'a suke so kuma sai a ce don me za su Allah sa kun gane da da gaske demokradiya ake demokradiya tun da definition shine gwamnatin da mutane suke so ko to mu musulunci muke so shari'a muke so to don america ba ta son kishin musulunci ba ta son a ga tsarin musulunci kuma domin aka gani wato karo da take ganga take kada ganga ba za a siya ba ba mai taya ba in aka tsarin musulunci bai ba a ce demokuraɗiyya ba demokuraɗiyya zalunci ce kyau a jikinta ƙarya yaudara shi ne abin da ke cin demokuraɗiyya da kuma fita daga cin addini da raba mutum da allah raba ka da addini sai dai a masallaci ko a coci da haka suke ƙarami ne cewa afghanistan daga nan aka shigo wai har da aka yi musu september 11 nan da nan ta je ta samo ƙawaye aka zo aka kama bambamai a idan afghanistan a je kuma ana ana yaƙa sojojin ɗaliban amma sai a je mene sai a samu makarantar islamiyya a ƙona a samu wani masallaci a jefa mu wannan duk tarihi ne watakila kun manta ina fatan fahimta wai bai kamata muna mun ci irin wannan tarihin ba dai yana samu hangi gaba ko tsawon shekara ashirin ita ma tana fafata don ta ga ta karya amma me faru kwanan nan yanda Allah ya faɗa sai ga sha bai kullun ladina kafaru qul innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum yasaddu an sabilillah dala trillion nawa America ta kashe aikinta da Afghanistan tana can tana cin zali ita kuma China tana can tana ta miƙewa ko ba gobe da ba eh in ka tsaya cin zali wani sai je sai wani abin kai baka tsaya ka abin da ya kamace ka ba su suna can suna ta cin zalin kasashe kasashen afirka kasashen libya ne suna can suna ta cin zali ita ko china tana ta developing din kasarta tana ta developing kasuwanci tana ta developing kaza kai ta ga yau gashi an ce wanda fi kowa sanin physics dan chinese ne dama kimiyya an ce ta taka tana a physics ko ba haka ba ba dan chinese aka ce ba an ce dan chinese sai a wannan shekarun aka bashi girmamawa ha to me ake nufi kenan wannan fa gobe gaba da za a share labarin ta kenan sannan kuma bashi yi mata katutu na cin zali don haka dole suka cewa bari su janye kawai wannan akwai matsala in an ci gaba da yakin nan wala da kuma sun kanta dai ai ba taɓa cinta dama da yakin ba afghanistan dole fita aiki ina fatan fahimta to allah ya gasgata mana inna yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah wallahi duk wanda ya ce maka wai ba don a rubuta addinin Allah ba ne jahili ne bai fahimci hakikanin mai ake gudana ba ne duk wanda ba Allah ya sa a gaba ba addini sai ya fada da musulunci da haka da manzan Allah ya zo ba su ɗa'ifa ya fada ba dukkan waɗanda suka saba addinin musulunci ya fada da su ko kalli ta mai mutane na ittida usratul mustaqim me yace mukhalafatu ashabil jahim duk wanda ba kan hanya Allah yake ba ba kan shari'a musulunci ba to in ka ce za ka kira daga musulunci to dama kuna faɗa da shi ko ka sani ko baka sani ballantana wannan shaidaniyar amerika uwarcin zalin ina fata mai daga shi ya zama masa asara iri kiri ga tankokin yaƙi ga kaza kaza dole sun basu su tunaninsu yan afghanistan ba su iya ba sun ɗan haɗa su faɗa da wasu yan ƙabilu wani gari fanshir ko an dan aje wasu wasu dan banna an ɗebo wasu yan kaman tsaki wasu ma suna zanga zanga mene ne right na mace women wane ne kaza su ma suna su ma da an magana an share maganar su ma kuma abin da baka mutanen kaman aljanu yan ɗaliban nan nan gaba ɗaya kaman sun shida ci gaba kawai ake al'amarin mahinin da ake sun ci gaba da kaza jirgi ya ci gaba komai ya fara tashi daidai ina ba da kaga musulmi ba fa da kiki bane kawai wallahi duk kaga lalacewa mu ko abu biye ja mana san rai ne da san duniya da tsoron mutuwa ba wai dan mu da kikai bane kawai shi ne muna san duniya ba ma san mutu shine kawai matsalar ina fatan fahimta to haka haka haka lamarin zai kasance duk za a gama zalunci ne ko musulunci sai Allah ya daka shi sai ya zama ya fi ƙarfin kowane addini ana so ko ba a so har cainan da ake ganin ta taso tana kaza da kaza me yake faruwa cikin ukur dari hani ake musulunta tun suna fada suna yanka wasu kona qur'ani kana azumi a ce sai ka karya ka ji wannan matsali kana fa azumi ba fa wani kake juhin wannan ba a ce wai dole sai ka ci abinci amma ba kai din da aka ce akwai ko so suna can fa su ba su ci abincin ba jan ce sai sun ci ba ko ku lura ga su cikin da yunwa ba ce ku sai kun ci ba a kai da kace zaka bar addini a kai ba za ka addinin ba dole sun fara ba da recognition akan addinin musulunci ko addinin musulunci sai ya tashi sai ya kai da ke so doni shege da ke faka-faka demokaradiyya ce kwamunisanci ne wane ne shi'a ne ɗariƙa duk wani wanda yake faɗa da sunna yake faɗa da hakikanin addinin musulunci Allah ka jira zai za ga zube ne kawai ƙarshen shi asara ne kawai amma wani musulunci ka je kan nace kwanta tarihi Allah kan bar musulmi a ɗanɗana masa azaba in sun kauce amma da sun gyara shi kenan da nan Allah sai gyara masu haka ai ta tarawa salibiyawa duka haka ake da su ga tsohon tarihi ne Allah sa fahimta so idan aka samu fursunan yaƙi irin this case shi ne muke magana cewa muna magana kan yadda manzan Allah sa sama Allah fifita shi lokacin da aka samu asara badari manzan Allah da nace ce to a biya tunda abakar shawarar shi ta fa bayyana fili sai annabi ce a biya fansa kawai su da suke rera manzan Allah suna ganin shi yatimu abi dalibin din nan sai ga su da kansu je su fasa a dakan su su ɗebo kuɗi su kawo yatimu abi dalibin ku duba yadda Allah ke al'amara jama'a ba waɗanda wanda aka rena ɗin wanda ake ganin ba kowa ba sai ga shi an zo ana negotiation ɗin ra'ayoyi da kuma ba ɗauke su a bakin komai ba ma kun ga Allah ke abin shi ko kisa kawai abin da za ka biyo matsoron musulmi kawai shi ne sauka daga addini shi ne matsalar musulmi kawai amma yana kan ɗodar kan addini to waka ka ji mai komai in kullum duk wannan abin da ake mana a duniya ke shi ne kullum yanzu ko afghanistan da aka fita amerika ta fita ai tana ganin ta lalata tunanin mutane ne tun daga wasu suna gudun hijira wasu kuma suna makale a cikin jirgi wasu sun fi so su bar gwamnatin musulunci to wannan shine illa a musulmi kamar abin da ya faru a abin nan kasar maiduguri an gama kakkashe mutane an cire kishin musulunci an bar mutane da murji'anci yanzu ba sa ma sha'awar musulunci to wannan shine matsala kawai amma inda musulmi suna kan hanya ba za a ci nasara akan waɗannan musulmi ɗin ba Allah dai samu dace Allah tabbatar akan addinin musulunci shi sa kuma duk masu da'awa ta sunna ala fami salaf salih masu da'awa ta salafiya ta su zama wayayyu yaqizuna masu bacci da ido daya saboda duk sanda kuka ce za ku yi da'awa salafiya za ku kira wata ga tsantsar addini to fa zai an tarin muku an yaƙe ku gaba ɗaya za a shigo muku duk ta inda ba ku tsammani za a shigo muku ta mene ta inda ba ku tsammani saboda aga mene an tarwatsa ku domin shi wannan kira ɗin shi ne barazana ga dukkan wanda ba na gaskiya ba na fatan fahimci wani abu Allah da ya samu dace to malam sai ke cewa ayyagal fil ardi sai ce turiduna arda duniya kuna son kawo duniya wallahi lil akhirah an fahimta ko nan da yawa sabai sun gargadi sun goyi bayan shawarar abubakar har allah ma ce laula kitabu min allahi sabaka lamassakum fi ma akhadhtum fihi azabun alim ba dan wani abu da ya gabata a littafin allah ba na cewa ba za muku azaba kan wani ba kaddara allah dama ta gabata haka abin zai faru ko da an muku azaba kenan abin ya zama mai girma har manzan Allah yake cewa o mun gode Allah da bai abin nan ya yafe mana kan wannan abubuwa din to shine sai malam ibn haji ke cewa ka annahu yushiru ila hadisi abi huraira fi qissati sumama ibn asali wannan da yace wa fihi hadithu sumama sai yace yana nufin yana isharar ga hadisin abu huraira ne ya hadisin abu huraira wanda ya roto game da kissa sumama a game da musuluncinsa وسيأتي موصولة وستأتي موصولة مطولة في أواخر أواخر كتاب المغازي كما ذات ذو قرار شككية أقرأ شكشن كتاب المغازي malam sai ke cewa wal maqasudu hadisin usman umama din zamu ji shi wal maqasudu abin da nufi a wannan babi sai yake cewa wal maqasudu ha huna abin nufi a nan wajen qauluhu fi da ke cewa in taqatul taqtul dadami wake wannan maganar sumama yake cewa manzon Allah in taqatul idan har ka kashe ni taqtul dadami ka kashe wani mai rai ne wa in tan'um tan'um ala shakirin idan kuma kai baiwa to za kai baiwa ne ga wanda ke mai godiya ya san abin arziki wa in kunta turidul mala idan kuma dukiya kake nema fasal minhu ma ita ka tambayi duk abin da kake so za a baka fa innan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace dan haka manzon Allah tsira da minci Allah tabbata a gare shi aqarrahu ala zalika ya tabbatar da sumama akan haka walam yunkir alai taqsima bai mai musun wannan rabe-rabe da yi abu zuwa gida uku ba thumma a ko summa manna alaihi ba'da zalika daga ba kuma sai yafe mashi yayi mai baiwa fa kana fi zalika taqwatan liqawli jumhur hakan sai zama karfafawa ga magana jumhur ulama cewa annal amra fi asara al kafara al'amari game da bursunan yakin kafarai minar rijal cikin mazaje ila al imami wannan na komawa ga shi shugaban musulmi ne yaf'alu ma huwa al-ahaddu lil islami wal muslimina shi ma ba sarransa zai yi ba zai kalli abin da yafi zama rabo ga musulunci da musulmai ne sai dauki wannan mataki din jona fatan fahimta nan ya ce minar rijali kenan mata da yara aure da an kama sun zama bayi za a raba su ne kawai ina fatan fahimta mazan ne ake da cewa to ya za a yi da su to shi ne aka ce magana ingantacciya kawai za a ba da abin zaɓin yana wajen shugaban musulmi ne ɗayan ukun don da in ya ce a kashe a kashe in ya ce a biya fansa a biya fansa in ya ce wancan in ya ce kuma ya ma yafe masu a matsayin shugaba in dai yana kallon shi ne maslaha ta musulunci da musulmai ɗin to wannan duk ba za a mai inkari akan wannan abun ba amma shi shugaban an makala mai cewa mene lalle sai tsoron Allah madaukakin sarki akan wajen kallon mai zama maslaha ga musulmi din gaba da ashe wannan tattauna malamai dai wannan abu ne take kenan insha Allah ta'ala amma akwai dogo tattauna akan haka din Allah samu dace malam ke cewa babun halil asiri an yaqtula wa yaqda alladina asarruhu hatta yanjuwa min al-kafarati fihi al-miswaru an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama malace babu ga wani babi halil asiri an yaqtula shin bursunan yaƙi musulmi yana da dama ya kashe kafiri ko kafirai wa yakhda alladhina asarruhu shin bursunan yaƙi musulmi yana da damar ya ha'inci waɗanda suka kama shi a matsayin bursunan yaƙi shine wa yakhda alladhina asarruhu ya dari waɗanda suka kama shi a matsayin bursunan yaƙi hatta yanjuwa mil kafara har ya tsira daga su kafirai din ina fatan fahimta abu bi kenan ko ya kashe ko ya dabara ya haice su ya gudu ko kuma ya kashe ya gudu shin yana dama ko kuma ya hada duka din ma da yaudarar da kisan duk ya gudu zai iya wannan koko ba zai yi ba hmm malam jibrin zai koko ba zai yi ba zai yi haka haka ne ana samu dace to malam ce fihi almiswaru annabi sallallahu alaihi wasallam game da ita wannan matsala ne akwai hadisin miswar dan makhrama daga manzon Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi yana ishara zuwa ga wani hadisi kenan yana ishara yace fihi miswaru anan nabi sallallahu alaihi wasallam game da ita wannan matsala akwai matsalar ruwaya daga miswar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am malam bashir ce wanda ya jira aka dawo da shi ya sunan shi eh wa zai cinko mana sunan shi ina fatan fahimta wani abin kamata musulmi manta sunan abu basir ba abu basir ba ko ba haka ba abu basir ne wannan shine abin da malai faɗi haka ne mun kan hadisin a baya game da sulhun hudaybiya ina fatan fahimta wani dogon hadisi ne muka karto akan shi cewa abu basir ya raga cin du'afa'u maka waɗanda aka raunatar da su a garin maka aka riga masa azaba bayan annabi ya yi sulhu da ƙuraishawa cewa kaza da kaza ya samu dama mene ya sulale ya gudo maka ya gudo madina yana zuwa dangin shi kuma suka biyo shi suka zo ce manzon Allah alƙawari al-ahad al-ahad wal mithaq al mithaq mun san kai baka sa alƙawari a ba mu dan mu ya gudo annabi ya ce abu basir ya kai hakuri je ka bi dage ka ka koma ce manzon Allah ni yanzu na gudo shekarar ana mun azaba a hana ni ibada ba kaza da kaza ga ku kuna na ni annabi ya ce mun yi masa alƙawari ba za mu saba ba ya turji annabi ya ce kai ka bi su kawai ina fatan da kai da ire-iren ku Allah zai samu ku mafita to tun da ya ji wannan sai to akwai gyara akwai mafita a cikin kenan kun gani sabai suke martaba maganar manzon Allah yadda suke fahimtar ta kai ne sai a jama hadisi goma ka kiyarda ko haka bane yanzu muke ai ja hadisi a ja a ja ai fasara a shari ga mutum ya tafi amma ni ba a gani na wannan abin na ban haushi ma na wajen wani kace ni ba a gani na to kai awa ina fatan kunci wannan abu haka abubuwan su da bisu zo ga rabu da shi an je an zauna kun tuna kisar an zauna dan shakatawa yace na ga takobin ka wani ka iya taho sai takobi ko yace ai takobi na muhannada ka ai wannan yana dauka sai fille kan daya kawai dai fille kan daya shikenan dayan kuma sai rura a kushi ya kuma bishi wai kuma sai kuma wajen manzon Allah abu sai dai bishi wajen kai dan Allah a cece ni ba ruwa na na fasa kai ka dace a in ma za ka yi bismillah annabi ce ce abu ya ce ya rasulullahi ka cika alƙawarin da ke tsakaninka da su kai da su ne kuka alƙawari amma ni da su babu alƙawari tsakaninmu da ni da irina kuma lalle ilallan jabbarawa za su san cewa sun yi sake za su ɗin ɗauku da su abu basiri kawai sai koma daji kawai sahil bahar ya je can ya fara aika da wasiƙu da kira zuwa ga ire-iren shi da ya san an tauye masa haƙƙi a garin maka da wurare ya ringa kiransu sai wani ya saɗaɗo to ba da mai jojen manzan Allah Madina dan in ya je definitely manzan Allah zai mai da shi maka to sai aka yi wata daba garin Abu Basir kenan ina fatan fahimta eh daba garin Abu Basir shi kuma manzan Allah ba ruwan shi Qurayshawa ba da ma sai manzan Allah sabar kauri dan ba wajen shi suka ke ba ina fatan fahimta ba wata tuma da zai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Basir kuma ya kafa daba na wajen suka karfi su Walid dan Walid suka fito eh da abu jandal da salama da ayyash ibn rabi'a wanda annabi ya kuniti akan sannan duk sai Allah ya fito da su da yawa ba suka taru sai ka zama kamar sa'alifal arab wani a wannan tarihi shi ma larawa suna da abin da ke cewa khali'una wanda dangi suka yi wa dangi bore din nan wani dogon tarihi ne su ma to suka taru a wajen in ƙwarisha sun zo kasuwa simene sun biyo su buge su buge su kwace kasuwancin suna ta tara jarima da kuɗi mala da kansu ƙurisha suka cewa tattalin arzikin su zai kare suka je suka aiko manzon Allah dan Allah mun sauka daga wannan sharaɗin wayannan ma ba ma san su dukka hada ga yatsiya in ji su misali kenan ko ba ka ba dukka hada ne ba dumu ban maka su ce a'a ba ai haka wallahi mun yadda ni ma wakili ne aka aiko ni su abubuwa ya su abu su yadda sai da don aka ce to shi kenan duk aka aika ba wasu kafin basir abu basir a can mayar su ina fatan fahimta to kaga annan da yake kawo a gama abu basir abu basir duk biyu ne ai katala wa khada'a ya samu takwabin mutum ya mame shi mai wayo ya aishi sannan kuma ya fille mai kai ina fatan fahimta kuma da aka zo annabi ce mai dambe ya haka ba ina fatan fahimta don haka a wannan babin a zahiri kenan mun kallo na hadisi kamar yadda bukhari ke kamar yana goyon bayan ra'ayin masu kenan ya halasta ya yaudara din hamma in ta kama ya kisa ya kisa hamma da dukiya in ta kama ya kado ya ta wuce ta zama tashi ina fatan fahimta bari mu kanta wasu fa'idoji da ke cikin wannan ko a wasu matsaloli da mala ya kawo mana a cikin aini ne amma kuma a cikin fatul bari yana nan sai dai akwai ƙanin son karanto daga cikin kitabul aini din fatu abun din malam ke cewa qala tahawi ikhtalafa qawlu abi hanifa fi hadha farawa anhu farwi anhu anna al asara la tufada wa la yarduna haka ne ko to abin da ke cewa fihi wannan akwai tilafi ce faƙalar jumhuru jumhuru malamai suka ce ina ta manuhu ya fi lahun bi abil ahad wai idan suka kama bursun yaƙi musulmi sai zama sun an amince mashi kai e alƙawari ba za ka gudu ba mala anas ce e alƙawari ba zan gudu ba wai to kuma sai cika masa alƙawari ne ce to a jumhuru akwai suka tafi akan haka din kun gane wasu ma za ce to ka rantse sai ce wallahi ba zan gudu ba to aka ce in ya haka da shi sai cika jumhur suka ce wai sai cika alƙawarinsa hatta qala maliku har imam maliku yana cewa la yajuzu an ya harba minhum bi halas ya gudu ba ma ba wai magane kashe ko yaudara ba wa khalafa wa ashhab cikin ɗaliban malik imam ashhab ya ce shi bai da wani ra'ayi ba yana ganin zai iya guduwa har ma ya kashe din fa qala sai ce law kharaja bihi kafara al-kafir da a ce kafiri zai ɗauko musulmi bursunan yaƙi yufadi bihi falahu an yaqtulahu zai je ba da fansarsa mana a musanyen bursunan yaƙi cewa to wannan musulmin bursun ya yi halatta ya kashe wanda ya taho da shi ɗin in ji ashab kenan wa qala abu hanifa abu hanifa kuma yake cewa i'ta'uhul ahada ala i'ta'uhul ahada ala zalika batilun ko da musulmi ya ba su alƙawari cewa ba zai gudu ba ba zai kaza ba sai ce mene ba'ilin a banza wannan alƙawarin yake wa yajuzu lahu Allah ya fi lahum bihi kuma ya halasta kada ya cika masa wannan alƙawari din wa bihi qala dabari dabari ma ka yace wa qalat shafi'iyya su kuma shafi'iyya suka ce yajuzu an yi haruba min aidihim ya halasta bursun yaƙin musulmi ya gudu ga hannunsu wala yajuzu an yi akhudha min amwalin amma bi halasta ya kwashi dukiyarsu ba kun fahimta qalu suka ce wa in lam yakun bainahum ahadun jaza lahu ay takhallasa min bi kulli dariqin idan kun babu alƙawari dama tsakanin su sun kama kawai sun aje ne to duk hanyar da ya samu dama zai guduwa daga cikin gare su walau bil qatl wa akhd al mali shafi'a suka ce koda ya kama sai ya kashe wasu ne kuma ya kwashe dukiyar su wa tahriqid dar koda sai ya kona gidajen su ne wa gairi zalika da wani abun da ba haka ba kaga maganar shafi'a sun fi fadi kenan wajen in dai babu alƙawari inda alƙawari suka ce zai isilale gudu amma ba alƙawari duk wata hanya a matsayin mayaƙi kawai shi ke zai ƙona su ya kakwashe dukiyarsu ya kaza ya kaza sai ce wa ƙala ko wa ƙala ibn mawaz ibn mawaz ke cewa idza alja'uhu ina ji shine nan ba ana ko idza alja'uhu an ya halifa Allah ya haruba bi dalaqin aw itaqin annahu la yazmuhu zalika idan suka mai alƙawari suka matsa mai cewa sai ya rantsa ba zai gudu ba cewa kuma in ya gudu matar shi ta saku ko kuma bayan shi da yake da sun sun antu cewa annahu la yalzamu zalika wannan bai zama bai zama lazimi gare shi ba ko da ya rantsa masa in aikin banza ne li'annahu mukrah domin an tursa masa ne warwahu abu zaid an ibn qasim wa ghayruhu la ma'ana liman faraqa bayna yamini wa adi wa ahdihi li'anna halahu halu mukrah halafa lahum أو وعدهم أو آحدهم سواء أمنوا أو خافوا لأن الله سبحانه وتعالى فرض على المؤمن ألا يبقى تحت أحكام الكفار سودا الله مدوكاكين سلكي يا لزمتا يا hukunta cewa kada mumini zana ƙarshen hukuncin kafirci wa aujaba alaihi hijira har Allah wajabta musulmin hijira min da daga gidajen kafirai wa khuruju ala kulli wajhin jahannaka tunda wajibi ne ya rabu da su to fitar shi da kowace fuska ne ya zama ja'izi gare shi wal hujjatu fi dhalika khurujun min abi basir hujja aka ka shine abu basir da ya fita wa taswibun nabi sallallahu alaihi wasallam fi ilahu ridahu da kuma annabi ya ce aikin da yayi dai kuma annabi ya da wannan abin da yi ina fatan fahimta da haka alƙawarin da aka yi a yau ma haka kurin aka tasa kai alƙawari ba a ce dole ka cika shi ba balantana ma kai da ake yaki da kai jama'a na fatan fahimta wannan abin Allah sa mu dace to shi ne ƙarshen tattauna da malamai suka akan wannan Allah samu dace za mu koma sami da malaki ce babun idza harraqa al-mushrikul muslima hal yuharraqu babu zai mana bayani idan mushriki ya kona musulmi ya kama musulmi ya kashe ta hanyar konawa to shi ma idan aka kama wannan kafiri shi ma za a kona shi kun gane shi sa ibn hajar ke cewa wannan babun ya kamata a hada shi da babu biyu da ya gabata ne wani babu kenan babu la yu'adhabu bi azabillah ina fatan fahimta dan magana ce magana kona mutane da wuta to shine nan idan aka samu ga kafiri ya kona musulmi ya kashe shi sai aka kamo shi to za mu ɗauki wancan cewa layi azabu bin nari layi azabu bin nari illa rabbin nari ina ko ina fatan fahimta ko ko a ya za a yi shi ne za mu tattauna mu ji insha Allah ta'ala mala ce qala haddathana mu'allab bin asad qala haddathana wahib an ayyuba an abi kilaba an anas bin malik radiyallahu anhu anna rahadan min ukulin samadatan qadimu ala an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam fajtawu al-madinata fa qalu ya rasulallah ابقنا رسلا قال ما أجدكم إلا أن تلحقوا بالذود فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود وكفروا بعد إسلامهم فأتى, فأتى السريق النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب فما ترجل النهار حتى أتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامرة فأحميت فكحلهم بها ودرحهم بالحرة يستقون فما يستقون حتى ماتوا قال أبو كلابة قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا مالك بخاري حدثنا معل بن اسد معل بن اسد يا بام حديثي قال حدثنا وهيب وهيب يا بام حديثي عن ايوب دغ ايوب عن ابي قلابه دغ ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه دغ انس بن مالك الله قرا مس يدا ان رهدا من اكل للي وس جماعه دغ cin ukul kabila ce sunanta kabila ukulawa samaniyatan su takwas qadimu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun iso zuwa wajen manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi suka musulunta fajitawul madinata ay fakarihu mukutha fil madinati al ijtiwa shine al qurha bil maqam shine kyam suka ji yanayin bai masu daidai bai da madina kamar da ma mutane sun san cewa a wancan lokaci madina ba da daɗin zama sai da manzon Allah ya zo a tukuna ina fatan fahimta to ishtawul madina sai suka kyamaci wato yanayin bai masu daidai ba ba sai da fassara da kalma ɗaya ko fahimta ba amma fahimci fassara ko shine sun zo garin sai bai mai yanayin wai zaɗin sai zama bai macin da yadda rayuwar suke ba sai zama suna jin zazzabi da rashin lafiya haka janta ya kama su to shikenan faƙalu suka ce ya rasulallah suka ce ya manzan Allah alama sun musunta kenan ibgina risilan ka taimaka mana da nonon raƙuma shine ibgina an daga ibga i'ana ai a inna bidirin minan laban ka taimaka mana da nono na raƙuma ishara kan su ma sun san cewa irin wannan jante shan nonon raƙumi da fitsarin shi yana warkar da wannan cuta ɗin kenan kun fahimta kisa suka tambayi manzo Allah wannan maganin ma'ana suna so su manzan Allah cikin nan garin Madina da Allah wake da raƙwami yawa mu tatsa da kaza sai manzan Allah ce musu mene fala ma ajidu lakum illa an talqu an talhaqu bi zawj ni ban samu wanda sami wannan nono da abin nan a cikin gari ba sai dai ku tashi ku koma wajen gari inda raƙuman sadaka raƙuman zakka suke ku je can ku sha nonon ku sha fitsarin har sai kun warke tukuna kun gane ma ajidu lakum illa an talhaqu bizawt azawt shine mene garke na daga uku zuwa sama so ake cewa zawt na raquma fanqalaqu sai suka juya suka tafi fa sharibu min abwaliha suka ga shan fitsarin raqumi wannan sai an zo karatu cikin dibbin nabawi tukuna za a yi karatu tsantsa ka ji cewa me fa'idojin da fitsarin raqumi ke da shi ina fatan fahimta yana da magunguna da yawa da kuma shi kanshi magani kuma ana haɗa magunguna da shi masu islamic chemist sun san wannan ko kuma abin nan dukkan ma masu medicine sun san akwai abin da shi na magani mufrad akwai kuma sai an rakkaba shi yana ba da wani magani da ba wani lokacin an rakkaba abu sama da guda ɗaya ina fatan fahimta kama a ce ka sha nono da zuma ka shaƙe cikinka za ka ji dan ƙaramin zazzabi zai fitan maka to ka gaba nono ne ya zama maganin zaɓin ba zuma ba ce amma haɗo su ya ɗai mene ya zama wannan magani ɗin in kana typhoid sai a baka sipromazin yake ko a baka sipromazin sai kuma haɗa maka da mene sai a baka maka kamar iron tablet b complex ko wane ne su ne za su taimaka maka ƙarshen tanda za maka isfiramazin shi kaɗai sai ka samu sauƙi rabi kuma kana da wani jina ciwo misali wannan babi ne na medicine in an zo aiki yana kan dr asgar shi ne mai zaɗin ma'adu a kuma ina ji an kusa zuwa wajen don bincike ne mai yawa allah samu dace allah kuma ya taimake shi a kai ina fatan fahimta sai ke cewa fasharibu suka zo suka sha ko falam wa albani suka sha fitsarin wa albani ha da nonansa da haka mutane barin gaiwa shan nono na dabbobi yana da amfani da yawa annabi ya ce mai wata shan nonon saniya saboda shi magani ne har annabi ce baka saniya tana yawo tana cin kona ice ba ishara zuwa game da su itacen magungunan cututtuka mu suna daga cikin itatuwan mu ina fatan fahimta yanzu kuma tana ci kuma ba ta ci abin da ya kashe ta ba to daga shi kuma asara ne mana mata daga cikin dainun wannan abin da ke ci daga shi ake samun mene nono din ba ganin ko mata ka in ba tana jinwa sai ta ce babu nono da ta je ta hada shayi mai kauri ta ga an ci gaba da harka to haka shi abincin da dabbobi ke ci shi ke mai yake zama wannan nono din sai zama ya zama magani a cikin rayuwarmu ina ba amma nono ake cewa nono wanda ka sani mai kyau ba ba wannan dan dan kwatana ba da ake yi ina fatan fahimta kuma gashi tsada dan abincin su mafi lalitar da tsada gaskiya an fahimci abin ko to haka nonon raƙumi din shi ma ana daskara shi akwai magunan da yake yi wannan dai sai an zo ko da ke a bukari ma za mu yi kitabu ɗabbi in allah ya mana tsawon rai dai yana da nisa a wajen kam lalle insha allahu za a bar ya kafin wajen muna fatan damar ta zama cibiyar duk wani irin maganin islamic chemist wanda wajenta za a zo a nemi bayani insha Allah ta'ala don muna da kyakkyawan tsari akan wannan Allah samu dace yake cewa falamma hatta sahu wa saminu suka tasha suna koshi har sai da suka warke shine sahu daga sawa suka warke wa saminu suka yi kiba suka mai da jikinsu wa qatalur ra'iya sai suka duba mai kiwon manzon Allah suka kashe shi wastaqu zauda suka duba raquma suka kada suka tafi da su ne wastaqu suka kora azzaud wa'annan raquma din wa kafaru ba'da islami kuma suka kafirce bayan da sun musulunta fa atasarihun nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai dan mai sarih me zan ce dake nan mai shela ko me kenan hmm me shela kenan to sarif ne shi ne mutum da ke neman agaji mai washi abokin mai kiwon ne shi ba a samu an kashe shi ba sai to yana da ihu ya buɗe mana cewa ya rasu lalla irin da murya mai ƙarfi na so ya kai mai saƙon abin da ya faru kun fahimci abin ko to fa ta sarihan nabiyya sarihun nabiyya sallallahu sai wannan mai kwala kira mai mai neman agaji ta wajen manzo Allah sallallahu fa ba asa talaba dai ba manzo Allah labari manzo Allah sai aikata ya aika masu neman aje a nemo su aje a zo da su falamma famata rajalan naharu ai famata rafa'an naharu yini bai daga ba tukuna hatta ote bihim sai ga su an kamo su gaba daya manzo Allah yana da special force kenan ina fatan fahimta akwai yan yakin kundin bala kenan insu Muhammad ibn Maslama kenan kun fahimta ko ko kuma salama ibn akwa yana da irin wannan special force din nan wannan ɗan kundin bala nan da nan sai gashi an je an zo da su kuma an ce sun kware da harbi su wannan ɗan ukul din amma dan masalama sai da san abin nan kai salama sai da zai nuna masu kuma fi su kwarewa fi su makirci din Allah zai samu dace faqat a aydiyahum da aka zo manzala sai sai aka yayyanke hannayensu wa arjulahum da kafafuwansu sun ma'amara bi masamira sannan yasa aka sa kusoshi mismar kusa masamir jabinsu wa uhmiyat aka kona su aka sa su a wuta suka yi suka zama wuta suka ja faka halahun biya manzan Allah sa aka yi musu tozali da wannan kusoshin idansu me yasa kamar yadda musulmi rato cewa su ma haka suka wayannan masu kiwo manzan Allah ɗin suka sa wuta suka caka mai a ido da haka aka musu kiyasi irin abin da suka yi aljaza'u min jinsil amal ina fatan fahimci wannan abin sai ce wa darahahum bil harra manzan Allah sa aka ɗibe su aka watsa a harra wani waje ne wata anguwa ce mai zafi mai duwatsu baƙaƙe masu absorb mai ɗin zafi aka jefa su nan wajen kishi yastaquna wa ma yasqauna suna jin kishi na cewa dan Allah a taimaka da ruwa ba a ba su ruwa ba hatta ma to haka nan suka mutu a wannan waje din karka ce kai babu tausayi ka shiga kun faɗa haka eh karka ce haka mala gajartan sanin ka ne haifar da wannan abu abinda Allah faɗa shine inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada sai Allah ce mene aw yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjulahum aw yunfaw min al-arhaka ne ko min khilafi ayyuhu al-ardi wannan duk wanda suka yaki Allah da manzansa Allah ne faɗa so ba wai hadisi ne ka matsalar ba kaga irin su al-jabbar din nan da yaro muka ga magana da kansu makonnin biyu nan zanadika din nan da mulhidawa suna za irin wannan suka kalli yadda duniya take yanzu sai su ga bari su ciro wannan hadisin su faɗa abin da za a ce eh kawai abin ai musulunci addini mai rahama is a region of peace kun san ana ta magana a yaudare ku da sunan peace ana ta tarurruka ana wasu amai da ku mene ana mai alfa ana amai da musulmi mushrikai da kafirai da sunan mene peace ba wanda musulmi san peace zaman lafiya amma ba irin wannan sunan da ake kawa ba to sai a zo da irin wannan sunan cewa musulunci ana so wai sai an burge kafiran duniya a zo cewa musulmi musulunci shi dai da wani abu irin wannan abu a sai dai zaka soke qur'ani da haka waɗanda suke karfi irin wannan aqidan a sauran kasashe za ga ma suna daukan qur'anin suna cewa nan akwai matsala nan akwai matsala kamar da kaji abjabbar da irin su dr gumi da irin su wale tuwa su suke cewa akwai matsala to haka su wasu da kai har suna cewa qur'anin ma akwai matsala shi sa bai kamata ko kaɗan a ɗaga masu ƙafa ba wallahi tallahi sai muka ji abu jabbaru yana cewa wanda sun ce da shi ya ce shi ba ji ya shiru kai ya magana an zo kotu kuma ya ce suna mai lauyin shi ma suna mai kar wanda Allah ya wulakanta abu jabbar jama'a ko kun shirya da ake ba an je kotu lauyin suka ce mashi ya shiru kai ce komai mai zama a kan kwaji mai sunan shi alƙali ya yi magana aka yi magana ya shiru ashe wasu ce mai ne ya shiru wani shiru ko dai a ce a ji a duba kunnen shi ne ko kuma a ce yana da gaskiya shi yasa ya shiru da aka koma kuma aka ce a duba kunnen shi a ji a duba hankalin shi lafiya lau yake kuwa sai ya fara fada kuma aka ji daga cin tambayoyi da ake mai hada cewa wai in ya kwanta da matan shi yana gamsar da ita ya ga wani sirri na mawaye ba har da zuwa to abu in ka ji abin inna lillahi wa raji'un jama'a wallahi ka tsokali Allah in ba ka tsokalo Allah akwai rikici tagga wadan bigilan ko waka ga wadan fulgi muke cewa a ga masu zuwa sama su da Allah a ce don Allah zai tofa zuwa ga wata don kansu takalo wata mutuna ko ba haka ba don da ya takalo Allah fa zai gani haka mutumin ga hawa kan Abubakar Umar Anas wani Abu Hurairah haka yana hawa ka yake ya fito kai ne gaba gadi babu mai iya jijjige shi to inda Allah jijjiga shi mala ko nan aka bar shi ya jijjiga ba zai sake wani waka ban ya dawo eh wala gida ba zai sake wani waka ko ba ka ba eh har masu goyon ba nashi su ma sun dina wani waka ko kai Allah shi kiyaye so wannan Allah ne ba da ban cewa inna ma jazaa'ul ladzina haribuna Allah wa rasulahu an masu yaƙa Allah da manzansa suna yaɗa banna a bayan ƙasa shine hukuncin su ne ayyukan tabu a kakkashe su ko au sallabu ko kuma a tsire suka mantsire a daga a gari ana kallon su a ce ga wanda ya fada da Allah da manzansa sakamakon sa au taqatta aydihum wa arjuluhum min khilaf ko a masu rabi da rabi a cire wannan hannu a cire wannan kafa a bar saka sarayi da ya wuce a ce sakamakon fada da Allah da manzansa da ya dabanna a bayan kasa in kai baka dan karkace kai wannan abu ya muni wallahi bai muni ba ka kalli abin suke fada da Allah suke cin amanar Allah ko kun lura in kai aka yi wa abin da za ka ƙarshenta da ka zo ka ta duniya dinna mamanka yana zane da isa Allah shi kiyaye me kake zaman zai faru in aka yi haka za ka ji haushi to abin da suke wa Allah ya fi wannan abin da kwatanta maka mu ina fatan fahimta sannan idan aka bar waɗannan mutane ba a masu irin hukunci mai tsauri ba gobe wani zai shi wani zai sai zama addini ya zama wasa sai zama ɓannata sun yi ƙarfi amma in wani ga an wani irin wannan abun gobe shegen ba zai ƙara ba za ka dokuncin Allah hikima ne sai dai alima man alima waje loman jikila kuma in tura sun zargi musulmi suna wannan abin mu je mun ga Guantanamo Bay me yake faru a Guantanamo gidan yakin a yaron gidan yaron America da ke Cuba cikin tsakiyar ruwa kaje ga wulakancin da ake mutane hatta gidajen yar da ke kasar Iraki lokacin da kama Iraki me ringa faruwa mutum ne fa za a samu lafiyayye da gemu kuma a sa kare yana luwaɗi da shi a mai tsirara zindir ana sa shokin a zakarin shi ana fusga ko a bar shi zindir ana fara mai ruwa mai sanyi da ac mai sanyi kai waɗannan mutane ba su da imani su ma fa amma su sai su ɓoye nasu sai su ce to musulunci ne kaza mu kuma su ba abin da aka yi masu na zalunci ne su kuma waɗannan ba a yi masu ba sai da suka yi zalunci ɗin sai suke wannan iskancin da kafirci din da haka jaza'un min jinsil amal in ka ce dan me aka yi musu wani abu to su dan me suke wayancan su ma ina fatan kun fahimci wani abu so adalci ne tabbatar da aka wannan hukunci din Allah sai wa musulmi suna fahimta wannan abu Allah ne samu dace ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kudai sa fa faka halahum biha annabi ke ce malam mai ruwa ke cewa sai annabi ya sa aka musu to dalili mene wannan masamir muhammad wannan kusa da aka sace zafi aka masu tozi wa ɗarahahun bil harra aka jefa su a wajen harra na ce ku harra sunan waje ne akwai harra sharqiya akwai garbiya a madina kamar ka ce gabas da yammacin madina kuma duwatsu ne masu zafi a wancan lokaci ban san yadda suke a yanzu ba ba su akwai dutsen da gagar shi yana da absorbing na heat ya sha bamban da sauran irin ƙasa in ka taɓa zai ga yana zafi yana abin nan har ma watakila za ka sa nama idan za ka ya canza ya kusa gasuwa sai yake cewa yi saƙuna ya saƙuna kwama yi saƙuna suna nema a basu ruwa su ma ba a basu ruwa su ma ba su kalli wancan da suka kashe wancan suka kashe ba su ma kuma a shari'a musulunci ko idan ku goma ku kuka kashe mutum ɗaya fa duk kashe ku za a yi duk kashe ku za a ba a ce ɗaya za a kashe ba a battara domin kada wani ya sake kashe wani amma ku dubin da ake a ƙasar nan a duk duniya ma yanzu sai mutane zai kashe mutane za a ce yawai they are freedom fighters sai a samu suna da za a makala masu free kuma haka ake yahudancin duniya ba duk inda ake in kai ne ba a san ka sai a ce terrorist idan wanda ake za ce freedom fighter a rabin abin gida biyu ina fatan fahimta in kai musulmi ne sai a ce da kai mene a sa maka sunan da bai dace ba yanzu ku duba yadda arna suke a jos ɗin nan amma wai suke kukan cewa wai amerika ta kawo musu ɗauki ana kashe su ana kaza kaza ana masu ta'addanci bayan tun da ake a najeriya musamman mu ɗauka jos ba inda musulmi rana ɗaya haka koron suka je suka kama kashe arna ba taɓa yi wani ba a tarihin nan kuma suke in su je babu imani babu komai amma kullum su ba a ci hali ba ce da su yan ta'adda ba har ina jin tura na kanta wata rubuce-rubuce da turawa da bidiyon su suna cewa ana so a yi menene genocide ake cewa kuma mai sunan shi ma genocide wai ana so a ƙarar da wata ƙabila wannan kuma ya saba tsare-tsaren duniya da kaza da kaza ka ji fa na zalunci da ake a ƙasar nan kenan to amma a musulunci fa wallahi da tun lokacin da ake zangon katab na farko zangon katab aka kama su zamanin lakwat da bala'a da ya ɗauke gora da samu ko garma na ba ta kunji na zuko mala abin shi na jikin kare za ka tuna wani abin sai alaji ko ba haka eh su samu ko garma su bala'a da ɗauke an yi abin wasu ba a su ba lokacin da aka kama su a lokacin mai faru an kama su da miyagun makamai da miyagun bindigogi rana ɗaya suka kama sun kashe sun zuba a rijiya sun ƙona sun bi mai ciki sun farke sun menene amma da aka kama sai ƙarshen ta mene da aka zo aka yanke masu hukunci Allah ji kan dattijo nan professor Dawud Ujebi wanda ya skitin ɗinsu aka je aka kote don tabbatar masa yawan hukuncin su kisa baban gidan na zuwa sai ce ya masu alfarma wai an abin nan an sausauta hukuncin da hukuncin kisa amma da shi wani hukunci daban eh ban ji ba life imprisonment da ƙarshe kuma suke free life imprisonment ci shekara a ta ƙara rayuwa a prison amma ƙarshe kuma suka fito me zai sa wani ba zai ƙara yin wannan abun ba me yasa wani ba zai ƙara ba shi sa ko ko ka jawo shi irin fa'i wani jami'a sai kai ba mai wallahi ko ka jawo shi irin fa'i sai kai ba mai tawon wajen da haka ya ce wa'annan kawai suna zuwa sata ta'addanci ne suka kashe mutane su je su an so kudi wajen tura ce to ba za mu yi da wannan irin tsarin abu ba ganin dole sun zauna lafiya ba don sun samu wanda ya taka su to da a ce duk wanda ya kisa za a kamo shi ma a kashe shi a idanun jama'a don ba a ɓoyewa wallah wani ba zai ba in ka san ka kashe wani kai ma kashe ka za a yi wallah ba za ka yi ba kowa na son rayuwa ta ba ta fahimta ba zuwa ɗauko da ka kalli boss a fim ana faɗa in ya je daɗe yana cin zali yana cin zali ran da aka zo kuma suka ce don allah yana ba da haƙuri wato shi yana son rayu ko aka taɓa wannan shi haka disan mutane suke shi sa shari'a ta hukunta cewa in mutum ɗaya kashe a kashe shi annafsu bin nafs idan ɗaya kashe a kashe shi ne hukuncin idan kuma mutane goma suka haɗu to a haɗa a kashe su don sun kashe mutum guda ɗaya wallahi wannan shi ne maganin kashe-kashen duk da ake gaba ɗaya duk wannan abu ba wani abu za a yi maganin kisa duk wani zama da a majalisa a yi turanci a ce a kama section kaza a saki section aiwaye wallah ba zai maganin matsalar ba amma a kwada a gwada tsarin shari'a mutunci a gani Allah samu dace don haka waɗannan mutane abinda suka su wannan wannan ukulawa ɗannan sun faɗa da Allah da manzansa sai ke cewa to malai ce kala abu kilaba abu kilaba arrawi an anisi sai ke cewa qatalu wa saraqu sun kashe makiyayen manzan Allah wa saraqu kuma suka sace dukiya kun fahimta wa harabullaha wa rasulahu sannan sun yaki Allah sun yaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa sa'u fil ardi fasadan suka yawo suna yaɗa banna a bayan ƙasa wa'annan kusan kowanne ya cancanci a masu hukuncin da ya kamata a wannan hukuncin da aka yi masu da aka abin da aka yi masu menene hukunci ne na adalci insha Allah ta'ala Allah samu dace jama'a kun fanci hadisin da kyau ko to ana namu lokaci ya kusa ya ya mai kenan insha Allah ta'ala za mu jabirki ana in Allah kai mu mako na gaba zai tashi babun babun dai mana bayani kan wani annabi da wata kunama kuma ta rabe shi wani tururuwa ko cin naka ya cije shi shi kuma annabin da ya tashi sai ya kona garin gaba ya kona duka sucin nakon Allah ce to dan me haka Allahu akbar ina fatan fahimta wani aiki sai Allah adalci sai Allah jama'a ka gan kai da na kusa da kai laifi ba dannewa kake ba injiniya idan na kai kusa da laifi sai ka danne ta ta kwaskwari ma ko a to ba haka ake a musulunci ba annabi ya ce idan Fatima ta yi sata yanke hannu ta zai لو أن فاطمة بنت رسول الله سرقت لقطع محمد يدها da Fatima ce sata yanke hannunta zai ba zai daga mata kafa ba to musulunci kada yake da wani abin jama'a amma yasa a ce wani ma yana da aminiti ko immunity kike ce da shi ne yana da aminiti wani ma da kai eh immunity yana da immunity shi ya fi ƙarfin hukuma wani ma shi ma ba zai kaza kaza ba wani yau sai a zo kare kawai mutum ya yi shiganta kaza ce wai yana da mental problem kawai a ji a rubuta su kowa ya san ba mahaukaci ba ne amma sai a ji a rubuta kaza ya sa mental problem shi kenan sai ci banza sai a samu wasu ɗan iska da baƙaƙen kayan su cika layi wajen mutum ɗari da wani wasu su kare mai laifi wanda da musunci ake su ma dam ƙasa za a yi wallahi malam Allah zai samu dace abin da ka faɗa daidai Allah ka ba mu lada mu da kurakuranmu kuma Allah ka yafe mana Allah ka biya mana bukatunmu duniya da kiyama Allah ka sa mu kare lafiya Allah ka sa aljanna firdaus al'ala da mu komo mu gaba daya اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله